السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتجى بسنته وجاهد جهاده وداد عن حرماته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah madaukakin sarki ya kawo mu yau ashirin sha biyar ga watan Ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da dari hudu da arba'in kuma yau ashirin ga watan biyar miladiya dubu biyu da goma sha tara a wannan masallaci masallacin margayi alhaji haruna danja Allah ya gafarta masa domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma na watan ramadan kamar yadda aka saba wannan zai zama majalisunmu na sha biyar kafin mu karanta karatun tafsiri za mu karanta tambayoyi wannan mai tambayar ya ce ko ta ce da Allah yaya ake yin takaba abinda ake ce ma takaba da larabci iddatul mutawaffa anha zawjuha huwa al-ihdad iddar matar da mijinta ya mutu iddatun mutawaffa anha zawjuha matar da mijinta ya mutu Allah madaukakin sarki ya ce wallazina yutawaffawna minkum yadhuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra matan da mazajen su suka mutu suka bassu to za su zauna a matsayin idda ta kaba da kansu za su yi watanni hudu da kwanaki goma watanni hudu da kwanaki goma idan sun kasance mata ne masu ba masu ciki ba idan aka mutu aka bar mace ba ciki take da shi ba to za ta yi idda ta watanni hudu da kwanaki goma abinda idda take nufi a nan za ta zauna ta jira cewa cikinta babu komai fa'idar yin idda kenan sannan a tare da iddata akwai al-ihdad al-ihdad shine ta kaba zama domin nuna alhini da damuwa da rabuwa da mijinta sau da kakakashin haka ba za ta rika kwalliya ba da abin da yake na kwalliya ne ba za ta rika yi ba ba za ta rika sa kaya wanda suke na ketare ne ba amma za ta yi tsafta amma dai ba za ta yi kwalliya ba sannan ba za ta rika sa turare ba hatta kwalli ba za ta sa ba sannan ba za ta rika fita ba haka nan kawai ta rika fita sai idan da lalura a jahiliya kafin zuwan musulunci shekara ɗaya suke yi sannan kuma za a in ta fita daga ranar da lokacin za ta fita daga takabar za a sa ta a cikin wani gida ne ɗan ƙaramin gida kamar afirkin kaji haka za ta zauna a walakanci da musulunci ya zo ya haramta wannan ya ɓata wacce mummuna al'adar ta jahiliya aka iyakance musu abin da za su yi da abin da ba za su yi ba mazahib na malamai guda hudu al'a'immatul arba'a duka sun tafi ko aikin hajji aka biya ba mace ba za ta je ba mace an biya mata aikin hajji tsaf sai mijinta ya rasu to sai dai ta jira sai baɗi sai ta ce wannan ita ce ake ce mata takaba a takaici wai an ce idan mace ta yi arba'in na farko tana da ikon fita ko ba da lura a kwana arba'in an bai da alaƙa da musulunci na al'ada ce ta hausawa suke da wannan arba'in din ko da ke ba hausawa kaɗai ba akwai wasu ƙabilun da suke da waɗannan al'adun cewa bakwai uku kai bakwai arba'in shekara a watanni hudu da kwana goma za ta amma idan mai ciki ce to ta kabarta za ta kasance ne da ta haihu tana haihuwa ta gama ta kabarta tana haihuwa to ranar da ta haihu al-imam ibn shihab zuhri yace ta ga dama ma ranar da aka ranar ta gama ta kabarta daura aurenta ranar da ta gama ta kabarta daura aurenta ba komai ta haihu yau misali a ce mijinta misali ya mutu yau da safe ita kuma mai ciki ce zuwa la'asar nan kawai sai ta haihu bayan sallar magruba wani ya ganta ya ce yana santa ana sallama sallar tarawih ya dora musu abu ranar mijinta ya mutu ranar ta haihu rana aka dora mata sabon aure a shari'a ba ta yi laifi ba to shine wannan wallahu a'lam malam ina neman karin bayani game da bin liman da karatun qur'ani shi akwai kurakurai sosai shi kuma baya neman sani don gyarawa to anan kurakuran da ake a karatun alqur'ani kala biyu akwai abin da malamai suke ce mishi allahmil jali akwai allahmil khafi allahmil jali shine kuskuren da ya shafi wasai da kuskuren da ya shafi haruffa baya iya tantance tsakanin sinun da ta'un da fadu ba iya bambanta tsakanin ha'un da kha'un da ha'u ba iya bambanta tsakanin zayyun da zalun da kuma ba'u sai ya zama ya ɗauki baya bambanta tsakanin hamza da ainu to wannan zai canza ma'ana malamai suka ce idan akwai limamin irin wannan to in son samu ne a canza a canza shi idan ko ba a canza shi ba ya zama shugaba ne in ka ki bin shi sallah zai haifar maka da fitina kamar lokacin da shugabanni suke jan sallah to sai ka bi shi sallah dama manzo Allah su sama ya ambaci irin su a ƙarshen zamani a hadisin al-Imam Ahmad ibn Hanbal cewa a ƙarshen zamani za a samu su limai ma'amai za su rika muku wata irin sallah to ku bi su in sun cika to sallah ku tayi ta su tayi idan ba su cika ba to zunubin su na kansu ko kuma Allah madaukakin sarki zai ba ku lada a matsayin lalura ta sa kuke musu sallah idan ba shugaba bane kuma ka tabbatar da idan baka bi shi sallah ba ba za ka raba kan musulmai ba to babu laifi ka ki zuwa masallacin sai ka canza masallaci ka tafi wani masallacin da ba za a ɓata karatun alkur'ani kana ji ba amma idan allahnul khafi ne shi allahnul khafi shine kuskuren da ya shafi tajwidi baya gunna bai ihsa a wajen ihsa'i baya gunna baya kaza baya kaza to anan babu laifi za ka iya bin shi sallah babu damuwa a bin shi sallah wannan ko shugaba ne shi ko ba shugaba bane shi wannan shi ne a takaice wallahu alam sannan shi kuma limamin irin limaman nan wajibin su ne su ji tsoron Allah limanci ba abun wasa bane ranar da aka nada ka aka ce ka zama liman to akwai nauyi ne yawa a kanka al'umma yanzu tana da haƙoƙa da yawa a kanka daga ciki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kai zamin hadisi manzo sun ya ce al-imamu zaminun wal mu'adhdhinu mu'tamanun اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين annan su sama ya ce limamai Allah ba su lamuni me lamuni in sun ja mutane sallah sallah su ta yi kyau to Allah madaukakin sarki ya ba su tabbas sauran ma mabiyansu ma za su samu sallah sallah su za ta yi kyau shi yasa akwai abubuwan da da kana bin liman sallah sai ka samu lalura a cikin su to liman zai dauke maka liman zai dauke maka akwai abubuwan da za ka aikata a cikin sallah na kurakurai ma damar liman kake bi sallah to liman ya ɗauke maka saboda huwa bawamino yan Allah ya bashi garanci a game da sallarka to wanda aka bashi wannan matsayin ya za a yi zuwa da al'umma ya zama manzo Allah sama ya bada ka'ida cewa ya ummul qauma aqra'uhum likitabillah wanda ya cancanta ya ja mutane sallah shine wanda ya fi iya karatun alqur'ani to shi ya zama shine kuma wanda bai iya karatun alqur'ani ba kaga wannan ba daidai bane to da limamai wanda suka san suna da irin wannan damuwa su ji tsoron Allah ba a girma da neman ilimi tun ya je ya koyi karatun Qur'anin nan wala qad yatamma al-Qur'an li fa hal min muddakir Allah ya sauƙaƙe karatun Al-Qur'ani akwai sahabbai da yawa da girman su suka shiga musulunci kuma suka koyi karatun Al-Qur'anin nan lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo sayyidina Abubakar shekarun shi nawa manzo sama shekara biyu ya bashi an aiko manzo sama a lokacin yana da shekara arba'in sayyidina abubakar shekarun shi talatin da takwas amma malamai sun tabbatar da sayyidina abubakar yana cikin waɗanda suka haddace alkur'ani tun kafin annabi ya rasu sallallahu alaihi wasallam tun kafin manzo sama ya rasu sayyidina abubakar ya haddace alkur'ani kaga manzo sama ya rasu a lokacin sayyidina abubakar shekarun shi sittin da ɗaya sittin da ɗaya amma yana cin alladina jama'ul qur'ana ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yana cin wanda suka haddace alqur'ani suka iya karanta shi da sauran sahabbai waɗanda za a iya lissafawa wanda sun haddace alkur'ani kuma da girman su suka koya ba wai yara bane suka shiga musulunci da girman su da gemun su da tsufan su suka shiga musulunci to wannan shine abin da ya kamata a ce limamai su rika yi su rika gyara ka da karatun qur'ani da ci gaba da neman ilimi da ƙara nazari duk wanda yana cin abin da limami zai yi rufa ma kanshi asiri Allah madaukakin sarki ya ganar da mu wanda yana magana kan gaba a musulunci hukuncin gaba ai kowa ya sani baya halatta musulmi ya gaba da dan uwan shi fiye da kwana uku sannan kuma idan gabar ta zama dole sai an yi ta ka a yi ta ta kai alhamis ka a yi ta ta kai alhamis ya halatta idan wani dan uwanka ya bata maka rai kai gaba da shi na kwana uku gabar kwana uku ta halatta amma da kwana uku haramun ne domin mutum ana bata masa rai kuma ya bata ransa al-imamu shafi ana ruwaitowa daga gare shi yana cewa man istughdiba falam yaghdab fa huwa himarun amma wa man istasbira falam yasbir fa huwa kalb mutumin da aka bata mishi rai amma yake nuna bacin ransa to jaki ne jaki ne za a ta mishi abin da ba daidai shi ma tana ne yana harbi ko ba haka bane amma wa man istasbira falam yasbir fa huwa kalb amma wanda aka nemi ya yafi ya kau da kai ya yi haƙuri sai ya ƙi fahuwa kalbun tunan ya zama kare kuma to kaga ya halatta an bata maka rai ka nuna bacin ranka akwai fushi a musulunci an yadda da a yi fushi amma ba a son ya wuce kwana uku sannan kuma in za a yi kai ya kai alhamis saboda manzo Allah sun sama a hadisi ingantacce ya tabbatar da cewa ranar alhamis ake ɗaukaka ayyukan bayi a tafi da su sama a mako mako sai a ce waɗanda suke gaba mutum biyu a aji aikinsu hatta ya tsaliha ko hatta ya tafalaha har sai sun zauna sun yi sulhu idan sun yi sulhu sai a ɗau aikinsu idan kuma wace sulhu ba ayyukansu na na a ƙasa to kaga ƙasa da kwana rana alhamis shi ce to da kan wani ya ɓata maka rai rana alhamis sai ka yafe sai ka sai ka ɗan kau da kai sai ran juma'a sai ka fara gabar da za ka yi da shi ta zama dole sai ka yi sai kai gaban juma'a kai gaba asaba kai gaban lahadi shi ke Allah shirya da mu Allah ya tsare mu daga ma gaba gabaki daya Allah ya sulhunta tsakanin musulmai muna tafsirin aya ta 109 wadda kafirun min ahli kitab bismillah ma أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق نعم فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره نعم إن الله على كل شيء قدير جيا من جي بانغري نفقون آية ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا Allah yana ba mu labari cewa burin waɗanda aka ba su littafi kafin Yahudu da Nasara shine da ma ma mu zama kafirai kamar su waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'a burin su kenan a ce mu ma mu kafirce kamar yadda suka kafirce sai mu lalace mu zama kamar kamar su wal iyadu billah to sai Allah madaukakin sarki ce hasadan min inda anfusihim suna muku haka ne saboda hasada daga cikin zuciyarsu daga rayukansu hassada wani ciwo ne da Allah madaukakin sarki ya jarrabu dan adam da shi a cikin zuciyar shi amma alamar tana bayyana a fili alamar tana fitowa a maganganun me shi shi ciwon sannan alamomin na fitowa a ayyukansa abinda suke ce ma alhasad suka ce tamanni zawalin ni'mati min alghayr mutum ya fatan wata ni'imar da Allah maɗaukacin sarki yama waninsa ta zama ba ta ta zama ba ta suka ce hasadan nan kala biyu ce hasada ta farko ita ce tamanni zawalin ni'matil hasila bi an tazul fatan ga wani ni'imar da Allah ya masa a fili take Allah ya masa ilimi Allah madaukaki zaki ya bashi dukiya Allah ya bashi shugabanci Allah ya bashi sarauta da sauran ni'imomin da Allah madaukakin sarki yake ma bawansa wanda suna da yawa wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha ni'imomin Allah ba za a iya iyakance su ba suna da yawa to sai mutum ya ga wannan ni'ima a tare da wani sai ya ji ina ma ni'imar ta zama ba ta ni'imar dama tana nan sai ya ce ta zama ba ta gidan ya kone wal iyadu billah in ilimi ne da ma ya mutu in dukiya ce dukiyar ta kare ya dawo ya zama mabaraci ya zama talaka in mota ce mota ta kone in ƴaƴa ne ƴaƴan su mutu haka ne hassada yake karanta ma kansa a zuciyarsa idan ya ga sahibun ni'ima al-mahsud kenan in ya ga wanda yake mahassada abin da yake kenan akwai hasada ta biyu ita ce tamanni adami husulin ni'matin mutawaqqa tamanni adami husulin ni'matin mutawaqqa ni'mar bata faru ba amma ana ganin alamominta za ta zo sai ya fatan kar ta zo kar ta zo ya zauna yadda yake kar ta zo kan wannan ni'imar ta zo waɗannan miyagun ni'imomi ɗabi'u guda biyu hassada sannan akwai manzalin sama ya kira wani abu da hassada amma ba hassada ba ne annan sama ya kira shi da hassada amma malamai suna ce masa gibbatu gibba shi ne me shi ne ka ga wani mai wata ni'ima sai kai fatan ka ce kai ma Allah madaukakin sarki ya baka irinta ba tare da tashi ta kawo ba wannan ta halatta amma manzo Allah sama ya karfafa ayi abu ayi abu biyu rajulun atahu Allah ilman a wata riwayar atahu Allah hikmatan mutumin da Allah madaukaki yake bashi ilimi ne amfani sai ka ganshi yana karantar da mutane yana aiki da ilimin nan nasa kai ma sai ka ce wayyo ni ma ina ma Allah madaukakin sarki ya bani irin ilimin wane ba tare da wancan ya zama jahili ba ba wanda ya halatta annabi sama ma ya karfafa ayi kamar yadda yace la hasada illa fitnatay malamai suka ce ai la giffata illa fitnatay fitnatay ne ai illa fi khaslatay fitnatay nabi kuma shine mutumin da Allah ya bashi dukiya fasallatahu ala halakatihi fi ma yuriduhu Allah sai Allah madaukakin sarki ya taimake shi ya zama wannan dukiyar tashi ba shi ba ita take jan shi ba shi yake janta ba ita yake ma hidima ba ita take mishi hidima zuciyar a cikin a hannun shi ya take ba a zuciyar shi take ba to ya halatta kai ma kai fata ka ce ina ma Allah madaukakin sarki ya baka irin dukiyar wani ba tare da tashi ta kawo ba wannan ana ce mata gibba ya halatta a shari'ar musulunci kuma an karfafa ayi a cikin abu biyu waɗannan abubuwan alhikmat wal mal ilimi mai amfani da kuma dukiyar da ta zama mai amfani ya halatta mutum ya wannan burin in ya ga wani na da shi ya ce shi ma Allah madaukaki ya bashi irin shi ba ta amma waccan hasada ita ce mutum ya ce ta wane ta lalace ko kuma ana tsammanin za ta zo to kar ta zo mugun ciwo ne mugun ciwo ne wannan hassada wani zubin takan juye ma mutum ta zama al'ayi ta zama kambin baka ya zama idan ya ga abin nan sai ya ji abin ya burge shi a bakko daga baya kuma sai je na jin haushin abin to da ya je na jin haushin abin sai abin kuma ya lalace so da malamai suka ce da al'ainu da alhasad sun yi kama da juna ko kuma tare da juna suke tafiya so time amma al'ainu ta fi tsanani saboda sakamakonta na na na na na na na na faruwa gwaggwadon makudiri amma mai hassada wani zubin shi sai ma ya sai ya aiwatar da kansa ne za ka iya samun mai hassada ana ban labarin wani saboda hassada ya zo ya samu ɗan uwan shi ya gan shi ya yi gona gona shi ta yi kyau ya banya mai kyau ban kono ya shuka ya tafi kawai ya zo ya samu man ya samu irin maganin kwarin nan maganin da ake sa ma gramazol ne ko ya zo ko ya fesa masa da daddare ga baki ɗaya bakunan na ya kone kaga wanda ya ma wannan zai iya kashe shi to in wannan kaga mai hasada shi sai ya aiwatar a aikace shi kuma mai ainu daga kudirin zuciyarsa ne ma abin kawai sai ya lalace shi yasa manzon sama ya umarce mu idan muka ga wani abu ya ba mu sha'awa da kaga abu ya burge ka kawai ka ce barakallahu fi kaga wani gida mai kyau kaga wata mota mai kyau kaga wani yaro ya girma ka dade baka gan shi ba cewa zaka kai wani kai ne ka girma haka ba a'a sai ka sa shi sai ya faɗi daga nan sai ya mutu baka san ko kana da ainu ba manzo sai mai ta ainu haqq walau kana shay'un sabaqa al-qadra la kana aina inda akwai wani abu da ya gabaci kambin baka to da ya gabaci kaddara to da sai a ce kambin baka to to hasada ce maganin hassada shine tabbatar da tauhidi ga Allah madaukakin sarki duk wanda kaga ya jarabu da hassada to tauhidin shi na da damuwa bai san kamar yana manta cewa inna Allahu war razzaq Allah ne mai azurtawa Allah ne yake azurtawa Allah kuma shi ke badawa shi ke rabawa shi ke ba wanda ya ga dama ya hana wanda ya ga dama in ka haƙƙaƙa wannan to ba za ka yi hasada ba hasada tana haifar mu da mai shi ciwo a zuciyarsa zuciyar shi ta rika zafi sannan ba zai iya jagoranci ba duk mai hasada ba zai iya jagorantar mutane ba domin ba zai ga wani talakan shi ko kuma wani na ƙasa da shi ya ci gaba ba alhasud la yasud alhasud la yasud mai hasada ba zai iya jagorancin mutane ba sannan suna faɗi tun can da suna cewa alhafid jahid li annahu lam yarda bima qaddama ar-rabb al-wahid mai hasada jahid yana musu yana musu yana musu da Allah yana ja da Allah لأنه لم يرضى بما قسم الرب الواحد domin bai yadda da abin da Ubangiji Allah subhanahu wata'ala mai rabawa ya raba ba shi ya raba ahum yaqsimuna rahmata rabbika nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriya Allah ya shi yake raba arziki wanda bai da shi da sai ya zama yana da shi gobe in ka yadda da wannan shi kenan sai ka huta sannan daga cin abin da ke maganin hassada a zuciyarka shine kallon nemomin da kai ma Allah ya maka idan ka kalli wani mai dukiya to kai kuma kalla kana kallon shi kila sai ganshi kuma yana dingisawa yana tafiya a gurmanci ba daidai yake tafiya a miƙe ba to kai kuma sai ka ganka kana tafiya tawiyan mustaqima sai ganka ka ka a tsaye kila da zaka je ku tattauna da shi ka ce masa alhaji in ka yadda a baka ka bani wannan ko kudin naka ko da rabi ne ni kuma in baka kafa ta lafiya ne wallahi zai iya baka kila abin da Allah ya jarrabe shi kuma yake so kenan in ka gan shi yana da dukiya kana zuwa kuma sai ka kila Allah ya jarrabe shi da mata lalatacciya mara kirki kai kuma matar ka tana nan sai ka kawo mata daddawa sai iya freshinan miya ba haka wani yaro mai talle ce ko sai a sai iya freshinan miya ka ce kai me iya freshinan miya kawai sai bude daddawa to kaga shine wannan ka mata da dawa ka ka mata abin nan ta ansa ta sa maka albarka shi ko da abin da ya mata ba za ta gode ba ko ba zai iya kawo auren mata ba ko ba zai iya sakin ta ba ta mallake shi ta sa shi a cikin kwalba juya shi take sai da ta ga dama to ya kamata wannan in kana kallon shi zaka zaka samu nutsuwa idan ka ga wani mai zuciya to koma ka je ka duba kanka sai ga kila an jarrabe shi da wani rashin lafiya kana zuwa ka tambaye sai ka ji ya ce maka yana da dokokin abinci ai tuntunin likita ya hana shi cin gishiri kai ko sai ka sha gishirin ka kawai ka kwanta kai baccin ka an hana shi shan siga kai ko sai ka samu siga ko ta samu ko bata samu ban ta samu ka sha da yawa in bata samu ba kuma shikenan ka hakura shi ko an hana shi shan ta yana shan ta to ya san abin da zai faru ko a ce ya daina shan mai ko yana da collateral a jikinsa ya daina cin kwai ya daina cin jan nama duk an sa mishi doka kai ku ba abin da baka ci har bakin nama ma in ka sama za ka iya ci in akwai shi to shine wannan wannan yana cin abin da yake yake yake yake sa mutum ba zai zama mai hasada ba sai ka zauna lafiya lau zuciyarka ta zama a hankalinka a kwance yake malamai suka ce idan kai ake ma hasada akwai hanyoyi da shari'ar musulunci ta bada domin tsira daga sharrin mai hasada shirin mai hasada bala'i ne babba amma ka sani cewa duk ka'ida ta ce kullu di ni'matin mahsud kullu di ni'matin mahsud duk mutumin da aka masa ni'ima sai an masa hasada shi yasa wasu daga cikin magabata ma addu'a suke suke cewa Allahumma aqsirhu sadana ya Allah ka karo mana masu hasada eh shi ta kallon mu muna ci gaba su kuma bakin ciki na kashe su ko al-imam al-imam Shafi'i rahmatullahi alayhi ya shiga masallaci kawai sai ya ji wani yana addu'a yi sujada ashe wai dan al-imam Shafi'i ya shiga masallacin nan kawai ya raka'a biyu kawai ya faɗi yana sujada yana Allahumma amiti shafi'i اللهم عامت الشافعي يا الله كبر الإمام الشافعي الإمام الشافعي يتمنى رجال أن أموت فإن أمت فتلك سبيل لست فيها بأوحد وما موت من قد مات قبلي بضائري وما عيش من قد عاش قبلي بعدي بمخلدي لعل الذي يرجو فنائي ويدعي به قبل موتي أن يكون هو الردي yi addu'a yake cewa yake cewa yake cewa wasu mutane sun yi mun suna burin mu mutu ce to in na mutu yanzu ai ba ni na fara mutuwa ba sannan in na zauna ai ba zan cutar da wani ba sannan idan na mutu in wani ya mutu kafin na ni ko ba zai sa ba zan mutu ba kila wanda yake fatan in mutu kila yake ta addu'a yake riya cewa in mutu kila ma ya zama shi zai riga da mutuwa wata ɗaya suka mutu da limamu shiyar kaga ita ce shi ne so daga hassada in ka ga wani na maka hassada to tausayin sa ya kamata ka ci shi yasa malamai suka ce hanya ta farko ita ce ka riga isti'aza shi yasa aka saukar da kul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasikin idha waqab wa min sharri naffasati fil 'uqad wa min sharri hasidin idha hasad malamai suka ce nashi yana da girma shi yasa sai aka kai shi a ƙarshe domin mai hassada zai iya yin duka irin waɗancan kul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq daga cikin min sharri ma khalaq akwai sharrul hasid min sharri ma khalaq wa min sharri nafasat fil uqad wa min sharri ghasikin idza waqab sharrin dare idan ya duhu mai hasada zai iya shiga cikin dare ya makale ka wucewa ya bige ka wa min sharri nafasat fil uqad da sharrin masu tofi a cikin kullakulla masu sihiri mai hasada zai iya maka sihiri sai aka kai shi karshe sai aka ce wa min sharri hasidin idza hasad da sharrin bai hasada idan yayi hasada to hanya ta farko kenan ka nemi tsari Allah madaukakin sarki ya kare ka daga sharrin sa sai ta addu'a shi yasa aka saukar ma da manzon sama wannan sura da ita da ƴan uwarta qul a'udhu birabbin nas mutum ya yawaita karanta su a wajajen da aka ce a karanta su hanya ta farko kenan hanya ta bi taqwallahi wa hifzu min fi amrihi wa nahyi ka zama kai ka rike Allah ka zama mai tsara dokokin Allah fa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum shay'a idan za ku jure ku zama masu takwa to duk makircin da masu hasada za su muku ba za su cutar da ku ba kana nan wani yana maka hasada yana kulla maka shaidu kai kuma kana nan kana kiyamul layl kana bin dokokin Allah sai Allah mu da ku saki ya shagaltar da shi da wannan damuwar tashi in ya shiryo ne zai kashe ka a bakin kofar gidanka kawai sai ya kama bacci har safiya ta yi 'yan sanda su su ganshi da makami su kama shi duk ba karamin aikin Allah ba ne wannan sannan hanya ta uku ita ce asabu ala alai yin juriya a game da shi ya zo ya zage ka irin yadda manzon sama ya rika yi su zo su zage shi su faɗa mishi maganganu amma manzon sama baya daga kai ya kalle su har ma ya ce mana na Aisha radiyallahu anha yace alam tare كيف يدافع الله عني أو يدفع عني شر قريش يسمونني مدمما وأنا محمد ba ta ganin yadda kullum Allah yake min kariya yake tun kuɗe min sharrin Qurayshawa suna ce min muzammam abin zargi shakushin alhali ana Muhammad Allah ne kuma ya kira ni da Muhammad shayabu to kaga juriya a game da shi yana maka ka kyale shi kamar baka san yana yi ba sannan tawakkul ala Allah ka dogara ga Allah kamar da lamarin ka zuwa ga Allah yana maka hasada kai kuma ka mai da lamarin ka zuwa ga Allah sannan faragul qalbi min ishtighali bihi wal fikri an ka daina ma tunanin shi ka cire shi a zuciyarka kar ka zauna kana lissafan kana lissafa kana lissafa damuwa kana lissafa cikin damuwarka ka dauka yana cikin duwatsun da suka zo ba su kan hanyar ka kai kawai hanyar ka shararriya ce kana da inda kake tafiya duk dutsen da bai tare maka hanya ba kyale shi ya ci gaba da rayuwar shi to tun da can gefe aka je aka aje shi shi dutse ne na ne na damuwa to kai kar baka san da shi ba kawai ka wucewa shi yasa malamai da suka ɗauki irin wannan irin su shekul islam taimiyya rahmatullahi alaihi yana cin malaman da suka fuskanci ƙalubale na mahassada a shirya a kashe shi a shirya a masa kaza a shirya a kaza amma shi da ya samu wata dama sai ya je ma yana musu alhairi sai ya kyautata musu sannan yawan yin sadaka ba wai shi ka bashi ba tukuna shi wanda yake baka hasada ka rika sadaka kawai hasada tana daga cikin abin da ke tunkuɗa bala'o'i sannan sai kyautata ma shi wanda yake maka hasadan in za ka iya in za ka iya malam ibn qayyim a cikin badairul fawaid yace min as'abiha wa ashaqqiha wannan yana cikin mafi wahala ina cikin mafi tsananin abin da dan adam zai iya yi wani na maka hasada yana maka bakin ciki amma ka kyautata masa in ka ka kai wannan matsayin to kana cikin manya manyan bayan Allah ya maka ya cutar da kai ya ki kai kuma ka kyautata masa irin ɗabi'a annabi sallallahu alaihi wasallam ke ana muna na masa shi kuma yana kyautatawa to duk waɗannan suna ciki suna cin hanyoyin da za ka bi ka tsara kanka daga mai hassada Allah madaukakin sarki sai ce fa'fu wasfa fa'fu saboda haka fa'fu kuyafiya abinda ake ce ma al'afu shine adamul mu'akhadati ahadin bi dhanbi haka kama wani da laifin sa shine ake ce mishi al'afu in aka ce afa anhu ai lam yu'akhidhu bi dhanbi wala bai kama wani da laifin sa bake ne shine al'afu me yin sa shine ake ce mishi al'afu sifa ce ta Allah subhanahu wa ta'ala wa kana Allahu afuwan ghafura Allah madaukakin sarki ya kasance mai yawan yafiya sannan yafiyar da ake so ita ce al'afu an maqdara al'afu an maqdara ka zama kana da ikon ramawa amma kuma sai ka yafi shauki yana yaban annabi sallallahu yana cewa wa idza afauta faqadiran wa muqaddiran la yastahinu bi afwika al-juhala yace ya kai ma'aikin Allah in zaka yafiya kana yafiya ne a matsayin qadiran kana da ikon da zaka rama yanzu idan soja ya mare ka sai ka ce ana yafe maka kaka yafe da bindiga shi a nan cikin take da albabushai ko ba ma yi da bindiga da uniform ya dalla ma ya kwata ma mutum ma sai ka ce ka na yafe maka kaka yafe ka ga wannan dole ne amma sai a maru soja sai ce je ka ba komai na yafe maka to kaga al'afu an makdara kaga shine nashi amma an ka ce ka yafe sai dai ka ce na ban ma Allah a zuciya kuma za ka faɗa ba ba a bayyana za ka faɗi ba ko to shine wannan to ya biya kenan ita ce adamu mu'akhazati ahadin bi dhanbi kaka kama wani da laifin da ya maka sai kuma Allah sai ya sake cewa sai ce wasfa sannan ku kai ku kauda kai shi kuma abin da ake ce ma asfafu shine nisyanu dhanbi fil qalbi ya zama laifin da ya maka ba ka manta da shi shi yasa kar ka ce ka yafe kuma ka ce baka manta ba a ko baka manta baka nuna ka manta yana cin asafu eh shi kuma me yin sa ana ce mishi safuhun safuhun me yin me mantawa da laifin da aka mishi to Allah madaukakin sarki ya hada biyu waɗannan abubuwan guda biyu da al'afu wal safu suna cin ababan da ake san wanda ake mahassada ya ɗauka ga mai masa hassada idan ka ɗauki waɗannan sufofin guda biyu da al'afu da asaf to shi kenan za ka zauna lafiya ba za ka damu mai hatta da ka ba zai cutar da kai ba ka yafe mashi kuma kana mantawa da abin da yake maka mummuna to munasabar ka wannan anan Allah madauki saki ya faɗa mana cewa wadda kasirun min ahli kitabi law yahudunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq suna muku hasada a cikin rayukansu to ku yafe musu ku yafe wannan hassada kar ku ce za ku kama su kuma ku ce za ku rika musu hassada sannan ku manta da hassadar da suke muku ku ɗauka cewa ba su muku ku ci gaba da rayuwarku wannan kuma yana ɗaya daga cikin siffofin da sahabban manzon sama suka ɗauka Allah madaukakin sarki ya taimake su da yawa daga cikin ahlul kitabi suka dawo suka musulunta al'afu da asafu wanda ya maka ya cutar da kai ka yafi ya maka yana ɗaya daga cikin hanyoyin da zaka baka kama shi ya zama sirkinka fa idza alladhi bainaka wa bainahu adawatun ta'annahu waliyyun halim wanda kuke gaba da shi yake nuna maka gaba idan ka jure ka yafe masa ka kau da kai ka manta da abin da yake maka to sai ya dawo sai ya juye ya zama ka annahu waliyun hamid kai ka ce wani majibincin ka ne wanda ya kasance mai zafafa maka soyayya da can yana zafafa maka kiyayya amma yanzu kuma yana zafafa soyayyarsa sai ya zama kaman ba wata gabar da ta taba gudana a tsakaninku tare a tsakanin junanku to shine Allah madaukaki yace haka akwai malaman da suka ce wannan ayar aya ce mansuha saboda tana bayani ne akan kaman ka ayaki ahlul kitabi Allah mu ta ce fa'qu wasfa sai suka ce ayar da suke ce mata ayatu sayf ayoyi ko ayatu sayf ayoyin da suke bayani akan ayaki waɗanda ba musulmai ba sun goge su amma ran nan in ba ku manta ba mun faɗi al-Imam Suyuti a cikin al-Ifham fi Ulum al-Qur'an yace kowace da matsayinta ayoyin da suke bayani akan ayati makafirai to suna nan suna nan suna aikin su musamman idan musulmai suka kasance a halin da ba za su iya yakar su ba amma idan suna da halin da za su yake su to su yake su suka ce abin da yake nuna haka faɗin Allah a gaba da yace hatta ya ati Allahu bi amri har Allah madaukakin sarki ya zo da lamarinsa nan bi amrihi ko dai ya kasance al'amru jam'ul awamir ko ya kasance al'amru jam'ul umur al'amru jam'ul awamir hatta ya ati Allah bi amrihi bi qitalikum iyyahu har Allah ya zo da umarninsa ya ba ku umarni cewa ku yaƙe su kaga nan ya zama jam'in ne ya zama jam'in sa zai zama al-awamir al'amru umarni an ba ka yi command kenan da turanci ko yi al'awamir umarce umarci hatta ya ake Allah bi amrihi ha Allah madaukakin sarki ya zo da lamarinsa lamarinsa ne bi nasrikum alaihim ya taimake ku a kansu ya ba ku nasara ku samu rinjaye a kansu ka ganin al'amru ya zama jam'in mai jam'i na jam'in zai zama al'umur kenan to duka zai iya ɗauka hatta ya ati Allah bi amrihi bi qitalikum iyyahu hatta ya ati Allah bi amrihi bi nasrikum alaihim Allah ya baku nasara akan su so da ku ci gaba da yafiya ku ci gaba da kauda kai hatta ya ati Allah bi amrihi har Allah madaukakin sarki ya baku umarnin ku yaƙe su hatta ya ati Allah bi amrihi har Allah madaukakin sarki ya zo da lamarinsa ya zama ku ne za ku samu rinjaye ku samu nasara akan su duka zai iya ɗauka domin inna Allah ala kulli shay'in qadir Allah madaukakin sarki mai iko ne akan komai daga cikin kaddarawarsa da ikon da yake da shi an yansurakum alaihim ya ba ku nasara akan su ya ba ku rinjaye akan su daga cikin ikon Allah akan su ikon Allah akan komai an ya'murakum bi qitalihim fayansurakum alaihim Allah ya ba ku dama cewa ku yaƙe su kuma idan ya ba ku dama ku yaƙe su ku tabbata akan yakar tasu sannan kuma Allah madaukakin sarki ya sa ku kuci nasara akan su wannan shine karshen tasirin wannan ayar wadda kasiru min ahli kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahum alhaq fa'fu wasru hatta yati Allah bi amri inna Allah ala kulli shay'in qadir sai Allah madaukakin sarki sai ya ce wa aqimus salat wa aqimus salata wa atuz zakah na'am وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله نعم إن الله بما تعملون بصير نعم Allah madaukakin sarki ya ci gaba da bayanin yadda hassada za ta kawu daga cikin zuciyar mutum mun faɗa cewa daga cikin hanyar da mutum zai bi Allah ya tsare shi daga sharrin mahassada akwai attaqwa bin umarnin Allah tsara dokokin Allah to daga cikin tsara dokokin Allah akwai sallah akwai kuma zakka a can Allah madaukakin sarki ya ce mana yau ahlul kitabi yahudu da nasara ba za su daina mana hassada ba domin burinsu shine mu kafarta mu zama kafirai kamar su wal iyazu billah Allah to yana faɗa mana hanyoyin da za mu kukuta daga sharrin su a can ya ce mana fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allahu bi amrihi inna Allah ala kulli shay'in qadir nan kuma sai ce wa aqimus sala aka ci gaba da bayani wannan wawun ce ta aqafi wawun ce da take dafe take bayanin cewa umarnin da aka bada na baya yana da alaka da na yanzu fa'fu wasfahu umarni ne حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير سنة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ku ci gaba da yin sallah ku ci gaba da tsaye da sallah wa atu zakata sannan kuma ku rika bada zakka wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin sannan duk abin da za ku gabatar dan kawunan ku min khairin na alkhairi to tajiduhu inda Allah za ku samu sakamakon sa a gaba ga Allah ranar gobe alkiyama duk abin da ɗan adam ya aikata musulmi a ranar gobe alkiyama zai gan shi inna Allah bima ta'maluna basir Allah madaukakin sarki basirun mai gani ne bima ta'maluna a game da abin da kuke aikata Allah madaukakin sarki a nan ya ci gaba da mana bayani yana ba mummunai umarni cewa ya za su yi mu'amala da waɗanda ba musulmai ba ahalul kitabi yahudu da nasara ya za su ci gaba da dugun zuma su ai can ya ce wadda alladina kafaru ya ce wadda kasiru min ahli kitabi law yardunakum min ba'di imanikum kuffar so suke ku zama kafirai to daga cin alamar musulmi babban alama ta musulmi wadda za a gane mutum musulmi ne aikace ita ce sallah alama farko da za ka iya gane wane musulmi ne ita ce sallah a aikace alama ta farko ita ce mutum ya zama mai sallah shi yasa hatta shugabanni manzon sama yace ka a yaƙe su yace ma aqamu fikum as-salah matakar suna sallah baya halatta a yi ma wani shugaba zanga zanga a masa tawaye matakar yana sallah ma aqamu fikum as-salah matakar suna sallah kaga sallah ce da zaka iya gane cewa mutum musulmi ne to tunda suna jin haushi suna so ku zama kafirai sai Allah ce ku sallah ku ci gaba da yin sallah الإمام الطبري رحمة الله عليه عشان تفسير سيشي أبن دا أكي شيء ما إقامة الصلاة سيشي أداؤها بحدودها وفروضها والواجب فيها على ما فرضت عليه أبن دا أكي شيء ما إقامة الصلاة أيد سلة إقامة الصلاة أيد سلة an samu wasu jahilai a nan Najeriya waɗanda ba su san larabci ba ba su da alaƙa da ilimin addini wai sun fassara aqimus sala a wajen su wai a tsaye da sallah a ne suna nan har yanzu ake ba da labarinsu su ba su sallah a cin addininsu da suke yi kuma wai addinin musulunci suke yi amma ba su sallah kuma huffazul qur'ani ne mahaddata alqalamomi ne wai amma ya qara'una alqur'ana wa la yujawizu hanajira suna karanta alqur'ani amma bai wuce makoshin su ba la yafqahuna wai wa aqimus salata ku tsaida sallah ku daina yin sallah to wa su zakata kuma fa wai a tsaye da sallah a daina yi shi kaga hausa da hausa suka fassara fa qur'ani hausa ce kai wannan a tsaye da sallah a tsaye da wai a daina yin ta ko ba haushi idan yace ka tsaye da shi ana nufin ka miƙar da shi kenan ya zama ka tsaye a kansa kana yin sa da gaske to Allah madaukakin sai ya ce wa aqimus salata ku tsaye da sallah wato ku rika yi al-imam at-tabari yace abinda ake ce mai iqamatus salati ada'uha bi hududiha a yi sallah bi hududiha da iyakokin da aka sanya mata daga cin hududus sala akwai mawaqituha lokutanta kowace sallah a yi ta a lokacinta ko kowace sallah inna salata kanat ala almu'mina kitaban mawqutan kowace sallah an sa mata lokaci kayi sallah a lokacinta Allah madaukakin sarki yana da in ji sayyidina abdullahi ibn mas'udi radiyallahu anhu yace Allah madaukakin sarki yadda yace alhajju ashurun ma'lumat aikin hajji wani loku wasu watanni ne sanannu mutum yanzu ba zai zo a watan Ramadan ya ce zai je aikin hajji ba sai dai je hajijiya ba aikin hajji a watan Ramadan alhajju ashurun ma'lumat aikin hajji watanni watanni ne sanannu shawwal bil qa'dati dhul hijja me ake nufi da ashurun ma'lumat watanni ne sanannu ana nufin mutum zai iya niyyar yin aikin hajji ya tafi tun watan shawwal watan gobe kenan watan sallah yayi umra sannan yayi irani sai ya hada umra da aikin hajji ya zauna bayan ya gama umra ya ci gaba da zama a matsayin mai harami ba zai kwanta haraminsa ba har kwanakin aikin hajji na asali su zo daga takwas ga watan zulhijja ya ci gaba da aikin hajjinsa to kage yadda mutum in ji ibnu mas'ud radiyallahu anhu yadda mutum ba zai tafi wasu watanni ya ce zai aikin hajji ba ba sanannun watannin nan ba to haka lokutan da Allah ta'ala ya sanya na sallah idan kai sallah ba a lokacin ta ba Allah baya da bukatar ta shi yasa wasu malamai suke ganin in kai sallah ba a lokacin ta ba ko kayi Allah ba zai ansa ba to kaga bi farudi hake sannan wa fuhubiha da farillanta wal wajibi fiha ala ma furidat alaihi sannan su tsaye da wajibin da aka dora musu na sallah su yi akan yadda aka farlanta musu wannan shine ake cewa iqamatu salah iqamatu salah al-imam at-tabari sai buga mana misali saboda waɗancan masu cewa tun a kila ko an same irin su ne a lokacin sa sai yace kamar yadda ake cewa aqaman nasu suqahum mutane sun tsaye da kasuwarsu sun tsaye da kasuwarsu da larabci idan aka ce aqaman nasu suqahum ana nufin sun daina cin kasuwar kenan idza lam yu'attiluha min al-bai'i wash-shira'i idan ba su daina kasuwanci a cikin ba sai a ce aqaman nasu suqahum mutane sun tseda kasuwarsu wato sun rike kasuwarsu da gaske to shine wa aqimus sala ku rike sallah da gaske wannan sallah ɗan uwa akwai sirri da yasa Allah madaukakin sarki ya farlanta tun kafin a dawo Madina idan akwai ibadar da aka yi ittifaki ta aikace ana yin ta tun kafin a dawo Madina a Makka ake yin ta to ba kamar sallah tun kafin a dawo makka madina daga makka Allah madaukaki suke sa a rika sallah saboda tasirin da take da shi a rayuwar mutane tana da tasiri a zuciyar mutum an zo aka faɗa ma Imam Al-Hasan Al-Basri aka ce rajulun yusalli wa yazni wa yasriqu wa yaghtabu an-nas wa wa wa wa ga wani yana sallah amma yana kaza yana kaza yana kaza sai ce lau aqama lana hasfu amma yaf'al da a ce ya tsaye da sallah a kama salata ne ba kawai sallah yake ba ba kawai sallah yake ba tsaye da sallah yayi to da ta hana shi waɗancan abubuwa kaga alaƙa sallah da gyaruwan halayen mutum ke inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar lallai sallan nan da Allah ya ce a tsaida ta ayi ta to tanha anil fahsha'i wal munkari tana hana duk abin da yake albasha sannan tana hana duk abin da yake abinki duk mutumin da ya tsaye da sallah yi ta yadda Allah yake so to tanhahu anil fahsha'i wal munkar za ta hana shi albasha za ta hana shi munkar kaga tasirin ta kenan da farko game da zuciyar mutum sannan sallan nan tana da tasiri abin da ya shafi lafiyar jikin mutum lafiyar jikin mutum a gama sallar tarawih ka je da jikin ka yake gabobin ka yadda suke koma in dai sallar gaskiyan kake yi ba irin wata sallah da ake ta shiyarin a social media ba ko a wace ƙasa ce ba suke wannan sallar izgilanci wasu ku da yawa na sun ga sallar wai suna sallar tarawi ba irin ta ba ana magana sallar gaske in ka yi ta zaka ji yadda gaɓoɓin ka suke miƙewa wannan ruku'un da kake da sujadar da kake da zaman da kake yi ka tankwashe kafa shi kanshi zaman aka sa maka shi gida gida ko kai ikra'u ko kai tawarruki ko kai iftirashi dukkanin suna da tasiri ka yi ki'awu ka zauna irin ka sa gwiwoyinka a ƙasa zaman ne da ko ka yi tawarruci ka zauna mazaunanka suna ƙasa ko ka yi iftirashi ka zauna a kan ƙafafu ƙafarka ta hagu kowanne yana da tasiri a lafiyar jikinka yana da tasiri a lafiyar jikinka sannan sallar nan tana koya maka tsari a rayuwa tun daga kula da lokaci inna salata kanat ala almu'mina kitaban mawquta aka sa mata lokaci duk mutumin da ya zama mai tsara sallah to zaka ga yana wasa da lokacin shi sakan din shi ba zai je tafi a banza ba balle minti balle awa balle ya bar kwana ɗayan shi tafi a banza balle ya bar sati ɗayan shi tafi a banza balle wata balle shekara saboda ya tsara sallah sannan sallan nan na koya maka wata tarbiyya attariya wadda ba da umarni ake bi a bi inna ma ju'ila al-imam li yutamma bihi fala taqtarifu alayhi fa idza kabbara fakabbiru wa idza raka'a farka'u wa idza qala sami Allahu liman hamidahu qulu rabbana wa lakal hamd wa idza sajada fasjudu wa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i farba'u min min as-sujudi farfa'u haka sai liman yayi sannan kai ana koya maka ladabi da biyayya wannan da yana cin maqasidus sala yana cin manufofin yin sallah banda kuma yadda take sa maka haske a halittarka ta baka wani haske wanda manzon sama ya ce alwalad da kake yi babu wani babu wata gaba da zaka wanke a cikin gabarka face sai an goge maka zunubin da ka aikata karami da wannan gabar taka wani dan haram ka kalla in ka wanke fuska ka sai a goge maka zanubu ko kura baki da kake ka dan yi wata yan gulma karama ba babba ba kai wata yan ƙarya karama sai a yafe maka ka kurkura ka zubar da kazanta ke hannuwanka ka taba wani dan abu wanda yake dan karamin haram a wanke maka shi kafa ka tai tattaki ta tafi zuwa ga inda Allah bai yarda da shi ba a wanke maka wannan zunubin shi yasa ranar gobe alkiyama sai ka zo ne sai ka zo gurran muhaddalin min athari wudu'i sai ka zo kana farin danda kana farin danda bakin doki ne amma kuma sai ya zama kamfala wani jikinsa akwai farfar a wani waje duk inda alwala ta taba تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء duk inda alwala a ka'ida ta kai inda aka ce ka wanke to ranar gobe alkiyama za ka tashi yana kyalli yana haske mazo sai ce da wannan zai gane al'ummarsa kaga tasirin sallah ke to shine iqamatu sala wa aqimu sala ku tsayi da sallah ku sallah ku yadda ake so الإمام الطبري يروي تؤسن تفسير سعد إسناد تزوى ابن عباس ابن عباس يشي إقامة الصلاة تمام الركوع والسجود أبن دعك يشي مسألة سلة شك ركوع دا سجدة والتلاوة والخشوع دا كما توتة كراتو قرآني والخشوع سنن زوجي يكترك أغو روى لوقت إنك كراتن والإقبال alaiha fiha sannan kuma ka rika fuskantar karatun da kake kana jin ma'anar abin da kake karanta ɗaya daga cikin magabata al'imam hatimul asab ɗaya daga cikin manya-manyan bayan Allah masu gudun duniya hatimul asam al'imam abu nu'aymin al'astahani a cikin littafin sahihatul auliya wa tabaqatul asiya ya kawo wata ya kawo yake cewa wani malami da ake ce masa isamu bin yusuf ya gamu da hatimul atam da ya gamu da hatimul atam sai ya ce masa ya hatim tuhsin tusalli ya ce ya hakim idan kana sallah kana kyauta sallar ka sai hakim ya ce na'am ya ce kwarai ina kyauta sallah ta ya ce kai ba tu salli ya ce to ya hakim ya kake sallah sai hakim ya ce aqumu bil amri ya ce na farko ina ina miƙewa saboda umarnin da Allah ya bada cewa wa aqimus sala to ina miƙewa in tashi domin umarnin da Allah ya ba ina ji umarnin Allah nake bi وأمشي بالخشوع بالخشية sannan in tashi in yi tattaki zuwa masallaci ina mai tsoron Allah kaga abin da ake badawa ke shi yasa manzon sama ya ce idan za ku tafi masallaci idza ataytum salata fa'atuha wa alaykum as-sakinatu wal waqa idan za ku zo masallaci to ba gudu aka ce ayi ba ka zo cikin natsuwa malaman mu suka rubuta mana littafai a shekar muhammad ibn abdul wahab rahmatullahi alayhi yana da littafin sa karami da ya rubuta mu suna adabul mashi ila sala ladubban zuwa masallaci kayi alwala tun daga gida ba sai ka zo masallaci ko rigima da yara kanana sun dau buta ka dauka ka ce musu ai bata waje ba kanku ba kai ta waje ba kanka ba sai ka shirya a gida ba kai alwala a gida alama ka damu da sallar kenan ka shirya kayan da kake zaune da su waɗanda suke ba su da kyau ka canza kaya kar ka zo masallaci da riga bacci kana kaji wani yayi ruku'u da kai kusa da kai yana jin hamani kusa da kai mutum ya sa gajeren wando ya sa malam malamai masallaci zai da timbin shi ana hangowa ba daidai bane wannan babu girmama addini a ciki ka zama cikin ƙanshi haka magabata suke yi magabata idan za su tafi masallaci ko azan ko la'asar an ruwaito cewa za ka zata musu ranar idi ranar sallaci yadda za ka gansu su cika hanya sannan bayan sun cika hanya sannan ka gansu cikin kyawawan kama amma wani kawai kayan masallacin shi daban iri iri za ka yi kana sahun baya wasu suna gaban ka kawai kana ganin kuɗin cizo na kai ma wani ziyara daga cikin wani mafi yawancin kudin cizon da ke faruwa a masallatanmu ba na ake halitta shi ba kawo shi ake to kaga ba daidai bane to shine sai ce wa amshi bil khashiya in taho masallaci ina mai tsoron Allah wa adkhulu bin niyyati sannan in shiga masallaci da niyya wa ukabbiru bil azmati sannan in yi kabbara ina jin Allah babba ne ina mai girmama Allah wa aqra'u bitartili wa tafakkur sannan ina mai karatu ina rera karatu kuma ina tunanin Allah madaukakin sarki wa arka'u bil khushu'i sannan in yi ruku ina mai kankantar da kai ga Allah wa asjudu bit tawadhu'i sannan in yi sujada dai ina mai kankantar da kai ga Allah wa ajlisu lit tashahhud bit tamami sannan in zauna domin in yi tahiyya domin ina jin in sallata ta cika wa usallimu bis subli was sunna sannan in sallame akan tsarin addini da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa uslimu hadhihi ikhlasi ila Allah azza wa jalla sannan in mika ma Allah sallata alhali ina yi dan shi wa arju ala nasibil khawfi amma duk da haka zan dawo kuma akan kaina ina mai jin tsoro akhafu Allah yuqbala minni ina jin tsoron ka Allah bai aiki sallah ba to ka je da ake sallah wa hadi salatu ibadillahi wannan ita ce sallah bayin Allah can da mai al'akhdari ya ce maka lissalati nurun azimun wala yanaluhu illa al-khashi'una to hadi salatul khashi'ina sallah tana da wani haske na musamman ba mai samun wannan hasken ce wanda ya kasance mai khushu'i mai kankantar da kai idan yana sallah to haka ake buƙatar kowannen mai zama ya inganta sallarsa kada yana sallah da ya fara sallah kuma kenan sai ya fara tunanin shagon shi in dan kasuwa ne ko ya fara tunanin kasuwanci kuɗin shi ko ya tunanin ai wani ya ce zai ji alat din ɗazu bai ji ba in wannan sallar sallah ce mai damuwa shedan yana nan yana ikhtilafi a cikin zuciyarka yana ma yana ma tane kun sai da ake tane ai ko waya ake ma tane na shayin wannan tambayar in aka ma mutum sani ai bai cika ba da labari ba ko ai wawa ake ma tane ko ba wawa bane wanda ya zo ya ba kudin shi a fili ka sa kudin ka aljihun wando sai ka je ka sa aljihun nan kuma ka shiga kasuwa ana gobe sallah kaso sabon gari shi kenan zo ce baba ka ga wannan tun ɗaje ke tsokana ta a shi akwai ɗayan a can wajen kamar na sulhu da shi ko kuma ka shiga tsakanina da shi a shi ɗan yana ce na maka sulhu a aljihunka to shedan haka yake yi in ka zo ka kabbarta sallah sai ya maka irin sanan ne mai da kai dole sai ya kawo maka tunane tunane kai kaza abinda ka manta shekara talatin ko ashirin da biyar ko ashirin sai tuno maka ita kwashe ma alada yana ma sani yana maka sani Allah shirye mu Allah ya tsare mu in Allah kai mu za mu cigaba tafsirin wannan ayar a gobe Allah mu da kuke tafiye taimake mu sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi